فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta juma'a yau 26 ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da biyar ga watan hudu hijirar miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyeti da ke nan unguwar bolari a cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba wancan kwana biyu da ya wuce mun fara suratul rahman mun karanta ayoyi guda nawa sai numban ayan da numban mun karanta ayoyi guda biyar a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi a farkon aya ta shida insha Allah kafin haka akwai takaddu da yawa da aka mika min a yanzu a ɗaya daga ciki akwai wacce ta aiko da kuɗi mai yawa a asusun marayu tana bukata sa ta a cikin addu'a muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi ya kuma biya mata dukkanin bukatunta na alkhairi sannan ko ce ita ma ta aiko da dubu biyu duk da a cikin wannan asusun na marayu ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ta'ala ya bata lada sannan akwai a takarda ɗaya da zan iya karantawa wata ta rubuto cewar tana fama da rashin lafiya kamar na aljanu wacce duk wanda ya fito nemanta sai magana ta fara nisa sai ya ainihin waske kuma har ma zai ce mata yana yawan muggan mafarkai a kanta wanda watakila waɗannan aljanun ke sa shi to wannan akwai bukatan a yi addu'a kuma akwai bukatan a tashi a nemi magani ta hanyoyi da suka dace duk hanyar da ya dace na neman magani ya halatta abi hanya ce ta rukiya ko hanya ce ta maganin gargajiya maganin gargajiya kuma kala biyu na akwai maganin gargajiya na zamani wanda ke kiransu da islamic medicine ina fata an gane babu wani abu mai suna islamic shi ma kan shi magani na gargajiya kawai aka sake masa aka zamanantar da suna ina fata an gane domin ka ce akwai wani magani wannan shine islamic to wanda ba shi ba kuma shi menene ina fata an gane ya zama na kafirci kenan kaga babu wannan abu maganin da muke sha na asibiti sunan shi magani ina fata an gane maganin itace da za a baka ko hayaki shi ma sunan shi magani shi magani shi ne a gwada abu ya aiki kawai shi ne ake cewa magani an fanci wani abin da kyau domin kashi casa'in da tara da digo tara na abin da ake kira da islamic medicine babu aya ko hadisi a kan shi kawai ilimi ne bincike ne duk abin da aka gwada ya aiki ganye ne ko itace ne ko ruwa ne ko menene shi kenan ya zama magani ina fata kun fanci abin da nake nufi to kar mutum ya ɗauka yana da wani falala ne na musamman wanda wani magani bai da shi duk maganin da zaka sha ka warke matukar ba abu ne na sabon Allah ba ya halatta to ita wannan ta tashi ta nemi magani ta hanyoyin da ya dace akwai masana irin waɗannan abubuwa akwai waɗanda yan neman kuɗi ne akwai waɗanda kuma tsakani da Allah sun san maganin suna badawa kuma yana aiki a duk inda aka same su a nemi magani kuma Allah ya bata lafiya Allah ya ta'ala ya yi mata sauran takaddun kusan sai na je na zauna na duba su nan suna da yawa malam usman shi kawai sai mika bai tace su ba don shi komanda tacewa yake ta Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu kai tsaye za mu shiga cikin suratul rahman malam mun karanta ya fi aya biyar ba yauwa arama ya ci aya biyar mun karanta gila ko bacci arama yake ji na san mun karanta ya kai wajen aya goma ko sha wani abu goma ne ko? na'am lalle aya goma ne ko kuma goma ko tara ina ka mun tsaya waƙi mulwazna bilkisti wala tukhsirul mizan lalle mun karanta wannan aya sai dai ban fassara ta bako kila ko ka karanta ban fassara ba lokaci ya cin mana to abinda za ka karanta daga kan aya ta bakwai wasu sama a rafa'aha sai mu yi gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wasu sama a rafaha sama wannan da muke gani allah ya ɗaga ta a kanmu ya zama komai na ƙasanta ta zama mana kamar rufa bi ma'ana allah ya rufe mu da wannan saman yana daga cikin ayoyin allah ga sama nan a tsaye ba tare da muna ganin abin da ke rike da saman ba ya zama wani dirka ne da aka kafa ko kuma wani fila ya zama kowane irin fila wanda ke babu shi babu wanda ya yawo a sararin samaniya ya ce ya taɓa ganin wasu turaku ko waɗansu filas da suke rike da wannan sama ga sama allah ya halicce ta ba abin da ke rike da saman sai ikon allah shi ne ya ce rafa'aha ya ɗaukaka ta wa wada'al mizan sannan allah ya ajiye ma'auni ya ajiye sikeli sai ce Allah ta fil mizan kar ku ƙetare iyaka kar ku saba ubangiji subhanahu wata'ala fil mizan a cikin lamarin sikeli a cikin lamarin ma'auni duk abin da ya shafi ma'auni Allah ce kar ku ƙetare iyaka ƙetare iyaka ta hanyar kar ku yi cuta wajen amfani da sikeli sai ce wa ƙimul wazna ku tsaida au bilƙisɗi da adalci duk lokacin da za ku yi awu to ku tabbatar kun yi adalci awu kuma kowane iri ne ranar mun ce awu ya kasu kashi-kashi akwai awu da aka sani na kwano duk da aka yi maganin masu awu sai a ɗauka ya shafi masu sana'an auna abu suna sayarwa lalle wannan yana cikin masu awu amma hatta masu amfani da skeli na gwada nauyin abu ko kuma gwada tafiyan abu kamar gidajen mai duk ya shiga cikin alwaznu ina fata an gane ya shiga cikin babin a yi adalci dangane da abin da shafi skeli za ka samu masu awu da skeli sukan canja settings nashi ya dinga ba da abin da ba shi ne hakikanin shi ba hakanan masu gidajen mai suna canja settings na ainihin shi wannan abin da ke ba da awu na lita nawa ka sha na mai he zamo yana gudu in ka sha lita goma zai nuna ka sha lita sha hudu ko sha biyar to wannan shi ma zalunci ne wani na shiga cikin tauye ma'auni sannan na daga cikin awu hatta masu awu da tef kamar masu auna yadi ko masu auna filaye kamar ma'aikatan lan ko kuma dillalai masu yi da igiya duka ya shiga cikin ainihin ma'auni duk abin da za a auna ko masu awu da ainihin kafa waɗanda suke takawa su ce fili girman shi ya kai kaza ya kai 50 by 50 ko ya kai 100 by 100 ko makamancin haka duk abin da za a auna shi to a tabbatar da an yi adalci a wurin auna wannan abu yadi za ka auna ko menene ka tabbatar kayan shi yadda ya dace sannan na daga cikin awu waɗanda aka ɗauke su aiki na awanni kullum za ka yi awa takwas shine ƙa'idar da aka ɗauke ka to kar ka tauye wannan awannin da aka ɗauke ka ba tare da dalili ba dole zanto akwai ƙa'ida shi yasa ƙasashen da suka ci gaba sukan ɗauki mutane ne based on awanni a ce kullum za ka yi aiki na awa kaza awa uku ne ko awa hudu ne ko awa takwas ko awa goma ko awa goma sha ya danganci lokacinka ana biyan ka ne fa awa haka ake biyan ma'aikata ba za a ce albashinka a wata naira dubu ɗari ba a a watan awa ne awa nawa kai wa aiki ta ce duk awa ɗaya za a biya ka naira kaza ina fata kun gane to wannan yana daga cikin adalci da su suka shimfiɗa a wurin aiki shi yasa kai za ka zaɓa da kanka kullum zan yi aikin awa kaza a bani misali kaman a kaman schedule na safe ko na yamma ko na dare ko duk abin da kai kaga cewa kana da wannan lokaci sun yi wannan ne kuma saboda ya zama kowa zai iya aiki da ɗan makaranta da waɗanda take da yara da wanda yake yana da wasu harkoki yana buƙatan ƙarin income hanyar samun kuɗi akwai wanda aikin shi kwata-kwata awa hudu ne a rana to in aka ɗauke ka awa hudun nan ko minti biyar ba za a ƙara maka ba da ma ƙa'idan su ma kar ka rage musu ko da minti biyar an gane ko to wannan yana da cikin da duk abin da aka ba wa mutum yana da alaƙa da auna abu to mutum ya yi adalci Allah ce wala tukhsirul mizan kar ku tawaye ma'auni a lokacin da kuke awo sai Allah ce wal arda mun yi magana ranar mai faɗi game da waɗanda suke tawaye ma'auni hatta ma masu sai da abu wanda aunawa za a yi kama a cikin garwa masu sai da dankali misali na gida ko na turawa ko masu sai da gwaza wajen auna wannan abun wannan garwan idan ya zanto an dandaka ta cikin ya yi shiga to akwai wasu lambas na dankali da aka rage to wannan abun yana cikin tauye ma'auni ko masu sai da gyada kaga gwangwamin an lotsa shi wajen dai saboda gyadan ta ragu sai ka rasa in ta ragu za ta mai da kai mai kuɗi ne allah ma ba zai sa albarka a ciki ba to duk wanne yana daga cikin abin da shafe tauye ma'auni sannan hatta waɗanda suke kasa abu a sa ƙanana a ƙasa a rufe su da manya yana cikin tauye ma'auni saboda akwai ha'inci akwai zalunci a ciki wanda addinin musulunci kuma ya hana zalunci ta kowace irin fuska Allah sai ce wal arda wada'aha lil anam wal arda ita ƙasa kuma wada'aha ubangiji ya sanya ta ne ta zama abun amfani lil anami ga halittu wannan ƙasan da Allah ya shimfiɗa ya shimfiɗa ne don amfanin halittu da mu da dabbobi kowa na amfana da ƙasa a cikin ƙasa muke tafiye-tafiye a cikin ƙasa muke gine-gine a cikin ƙasa kuma muke ainihin noma a cikin ƙasa muke tona ƙasan mu samu ruwa ko kuma duk abin da ke da alaƙa da wannan haka sannan su ma dabbobinmu suna amfana da wannan ƙasan mata'an lakum wali an'amikum ƙasa a bar amfani ce a gare ku da kuma dabbobinku abun jin daɗi ne a takaice daga cikin ni'iman da Allah ya wa ɗan adam ya shimfiɗa masa ƙasa wal arda wada'aha lil anam dan halittu gaba ɗaya to wannan abu ne da ya zama dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'iman da Allah ya mana sai Allah ya ce ni
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fiha fakihatun fiha a cikin ita ƙasa ɗin da Allah ce wal arda wa halil anam ƙasa Allah ya shimfiɗa ta don amfanin halittu sai ce fiha fakihatun a cikin ƙasan kuma akwai kayan marmari shine fakiha kayan marmari kala-kala wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba idan ka je wasu kasashe kaga wani kayan marmarin ko labarin shi baka taba ji ba ko a hoto baka taba ganin shi ba haka mu ma akwai abin da muke da shi a nan na kayan marmari su ma ba su taba ganin shi ba bi ma'ana ma ba su san shi ba to Allah ce ya sanya kayan marmari fiha a cikin wannan kasan wan nakhlu zatul akmam haka nan kuma akwai dabino ma'abocin kwasfa ko ma'abocin huda shin al'akmam jam'i ne wato Allah ya faɗi dabino sai ya faɗi kuma yadda tsarin dabino yake zaga wato shi dabino ya sha bamban da lemo ko mangoro ko gwaiba ko wani abu zaga a lokaci ɗaya ne ya fito dewa a tare kuma a wuri ɗaya to a lokacin da yake hudowa ɗin nan zaga wani abu kamar fure to shine al'akmam to Allah ya ce wa nakhlu da kuma dabino zatul akmam ma'abocin kwasfa ko ma'abocin huda zaka qur'ani Allah na yawan maganan dabino saboda a wurin larabawa na daga cikin abincin da ke da daraja dabino su suna daukan dabino a matsayin abinci idan ka je madina da irin su kasan oman suna cikin kasashe masu wanda suka fi kowa yawan dabino a duniya za ka ga dabino akwai ta kasuwan dabino a madina dabino kala kala kala kala ya fi 700 ake da shi dabino kawai kuma kowanne yana da suna kasan larabawa sun ɗauki dabino da mahimmanci dabino kala kala ya fi 700 yanzu mu dabino kala nan muke da shi mu dai namu kala ɗaya ne wani mai tauri kamar ƙarago ko ba haka bane ba duk da kaga dabino mai laushi mai daɗi to ba namu bane ba kawo shi aka yi sai wani kuma mai kama da lemun tsami wanda da ka gatsa shi ka ji wani abin nan zaki zaki ɗaci ɗaci bauri bauri gashi nan kamar magani mu gaba ɗaya dabino ne bamu da shi akwai wani dabino da idan ka ci shi zaka ji kamar kana cin abinci to laraba sun ɗauki dabino da mahimmanci shi yasa su zakamfin da kai ma ana bada dabino yanzu ka ganin ka ba mutum zakamfin da kai dabino ka hada shi da aiki sai dai ya sayar ko ba haka ba akwai wani fashi tsakanin shi da dabino sai azumi in ba azumi yayi ba ko na nafila ko na farilla ba abin da ya hada shi da azumi da dabino amma su larabawa dabino abinci ne a gunsu za a kawo dabino da shayi a matsayin za a ci abinci a hada da nama ina fata an gane to Allah shi yasa ke yawan maganan dabino cikin Qur'ani sai ce wal habbu wal habbu da kuma kwaya kowace irin kwaya masara kaga kwaya ne da wake da gero da maiwa da shinkafa da alkama duk abin da ke da kwaya shine alhabbu zul'asfi ma'abocin ganye akwai kwayan da yake ganye yake da shi sannan ganyen nan kuma ɗan adam da dabbobi kowa na amfana da shi idan ka ɗauki misali kamar masara ko gero ko wani abu lokacin da ya tsiro ya miƙe ya sama idan aka girbe shi aka cire abin da za a cire shi wannan karan ɗan adam da dabbobi duk suna amfani da shi ana amfani da shi wurin yin katanga sannan ana amfani da shi wurin dafa abinci dabbobi kuma suna ci haka ne ko ba haka ba to duk waɗannan abubuwan shi wannan tsiron bayan abin da za ku cire na amfani shi kwayan to hatta karan ko ganyen shi ma abin amfani ne idan ka ɗauki ganyen wake ko na gyaɗa shi na harawa kenan kaga dabbobi su abinci ne mai mahimmanci a wurinsu haka ne ko ba haka ba yadda ka san nama yake a wurin ɗan adam haka wasu dabbobi suka ɗauki harawa abinci ne mai tsada to allah ya ce wal habbu zul asfi da ƙwaya ma'abociyar ganye war raihan da kuma ar-raihan to a nan kun ga Allah na ta lissafa abin da ke cikin ƙasa ne ya ce wal arda za halin ana fiya faki hatun a cikin ƙasa akwai kayan marmari wal nakhlu akwai dabino wal habbu akwai ƙwaya sai ce wal raihan da kuma ar-raihan ar-raihan malamai sun mishi fassara guda biyu wasu malamai suka ce ar-raihan wata itaciya ce mai kamshi haka wasu malamai suka fassara wasu malami suka ce arrahan shine arzikin da ke cikin ƙasa da zinare da gol da ya sunan shi man fetur da duk abin da ake tono yanzu abin da ake tona cikin ƙasa ma sun yawa kullum ƙara gano wasu ake duk abin da za a tona ƙasa a ciro shi kaga zinare ana samun shi a ƙarƙashin ƙasa kamar da ana samun shi a cikin ruwa gwalagwale kenan to shine arrehan da man fetur da gas da karanzir duk wannan daga cikin ƙasa ake samu su da kwalta duka tun da kwalta diddiga ne na ainihin crude oil ɗanyen mai idan aka tace shi dattin sai koma toka to duk wani arzikin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa ɗin shine arrehan akwai malaman da suka fassara shi a haka duk Allah na lissafa mana wannan saboda me saboda mu san ni'imomin da ya mana dan haka mu bauta mishi ina fata an gane ba kawai ana baka labari bane dan ka san lissafin abin da Allah ya halitta a wanda ya halicci waɗannan abubuwan lalle ya kamata a gode mishi tun duk ya halitte shi- shi ne dan amfanin mu ba shi dan zai amfana da abun ba shi yasa sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku tukazzibani kuke karyatawa kai mutum da aljan ar-rahman Allah na magana ne da mutane da aljanu shi yasa zai ta kawo alifu tasniya tukazzibani tukazzibani iya nufin jinsin halitta guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku tukazzibani kuke karyatawa kai mutum da aljan sai Allah ya ce ni خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ce khalaqal insan ya halicci dan adam min salsalin daga ainihin busasshen laka kalfakhar wanda yake kaman kasko in aka buga shi mun yi magana kwanaki dangane da halittar dan adam matakai-matakai da Allah ya bi wajen halittar annabi adam tun da asalin ɗan adam duka daga annabi adam ne shi kuma halice shi ne daga laka wanda yake matakai kala-kala har wajen kala hudu shi yasa Allah sai ce ya halicci ɗan adam daga ƙasa shi yasa Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan Allah ya tsiro da ku daga cikin ƙasa tsiro sai ce summa yu'idukum fiha sannan za ku mutu kuma a maida ku cikin ƙasa din ina fata an gane sannan kuma wa yukhrijukum ikhrajan sannan kuma ya sake fitar da ku daga cikin ƙasa a lokacin tashin kiyama to khalaqal insan Allah ya halicci mutum jinsin dan adam min salsalin daga ainihin laka wanda yake bushashe kalfakhar wanda yake kamar kasko a lokacin da ya bushe to bincike na ilimi na zamani ya tabbatar da cewa halittar dan adam sinadaran jikin dan adam kaso mafi tsoka gaba daya ya fi alaka da ƙasa ina fata an gane sai aka ce da su to ai qur'ani dama ya ce daga ƙasa aka halicci mutum to da asalin baban nasu ko kakansu shine annabi adam shi kuma halittar shi gaba ɗaya daga ƙasa aka yi ta shi sa halittar dan adam shi sa Allah ma ce dan adam ya mutu a madihici saboda dama daga ciki ya fito shi yasa malamai suka ce babu addinin da yake yawa dan adam gata kamar musulunci idan kuka kalli wasu addinai in mutum ya mutu kona shi suke yi musamman a indiya wa ana ganin fa amma gata fa a hura wuta a zo a saka a ciki ta wani wani irin masifa ne tun daga duniya an saka a jahannama kenan fa ko ba haka ba ta kaga wannan babu hankali a ciki amma musulunci sai ce a tona mutum a binne shi bisa duk addini da ke addini na hankali dan adam binne shi ake Allah ce khalaqal janna ubangiji ya halicci aljanu min marijin min narin daga harshen wuta marij shine lahab idan wuta tana ci wannan karshen nata da yake haka shine ainihin ake cewa harshen wuta ko to daga wannan harshen Allah ya dauka ya halicci aljanu da shi ke sa ha- aljanu halittansu haka suke kamar lafe-lafe ba halitta ne irin na dan adam wanda yake tsayayye ba ina fata an gane ke sa suke yawo akan iska ke sa ma bahaushe yake ce musu iska saboda kamar iska suke yanda wuta take din na haka kaga ba za ka iya kama wuta ba ai ko zai kamu to haka aljanu suke to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halicci aljanu min marijin min nar daga harshen wuta su ko mala'iku Allah halicce su daga haske haka annabi ba da labari a cikin hadisi ya ce an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta an halicci annabi adam kuma daga abin da ƙur'ani ya baku labari wanda shine ainihin laka ko tabo Allah sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa kai mutum da aljan sai Allah ya ce ne رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ya ce rabbul mashirƙai ubangijin nan da ake ta baku labari shine ubangijin mahudar rana guda biyu wa rabbul maghribai kuma shine ubangijin mafaɗar rana guda biyu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa kai mutum da aljan Allah ce fala usimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun a wani gu kuma ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa to anan sai malamai suke maganganu kama haka na farko a cikin suratul muzammil Allah ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mahudar rana da mafadar rana la ilaha illa huwa ba abun bauta bisa ga cancanta sai shi anan sai ce rabbul mashriqaini ubangijin mahudar rana guda biyu sannan sai ce wa rabbul maghribaini ubangijin mafaɗar rana guda biyu a can cikin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi suratul ma'arij sai ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ina rantsuwa da ubangijin mafuɗar rana inda rana take hudowa al masharik masu yawa wal magharib da mafaɗar rana masu yawa an faɗi ɗaya an faɗi biyu an faɗi da yawa sai su malamai suka ce za a haɗa waɗannan ayoyin kamar sun zo suna cin karo da juna sai aka ce idan ka kalli rana ba ta tsayawa a wuri daya a tsawon shekara haka ne ko ba haka ba akwai lokacin da za ka rana tana ta gefen kudu akwai lokacin da take ta gefen arewa akwai lokacin da take tsakiya ina cin haka ne ko to wannan yawon da rana take a cikin shekara waɗannan kwanaki 365 in muka ɗauki kalandan ainihin shamsiya domin galibi mutane suna ɗaukar na yi magana a lokacin tafsirin suratul kafi tafsirin dare kwanakin shekara guda biyu muke da su akwai mai ɗari uku da hamsin da hudu su ne waɗannan daga almuharram zuwa zulhijja watanni da musulunci ke amfani da su ramadan shine wata na tara to waɗannan watannin ana ce musu kamariya ana lissafi ne da tafiyan wata an gane ko to shekaran kuma da take da kwanaki 365 ba wa shekara bace ta kafirai mutane ba san wannan abun ba dama tana nan a tarihin musulunci an santa ko tarihin duniya ma ita kuma ana lissafi ne da tafiyar rana shine kawai bambanci ba wai a wasu kafirai ne suka kirkiro suka mai da shekara kwana 365 ba haka Allah halicci duniyan dama tun farkon halittar duniya rana shekaranta kwana 365 shi kuma wata shekaran shi kwana 354 saboda watanni shida suna kwana 30 watanni shida suna kwana 30 ba daya ina fata an gane babu shekara mai kwana 360 kamar yadda wasu suke tsammani ba a samu a shekara guda wata ya kwana 30 gaba daya ita kuma rana kwanakinta ya sha bamban da na wata don tafiyansu ba ɗaya ba ne ba ke sa kwanakin rana fi yawa to a cikin waɗannan kwanaki 365 na tafiyan da rana take ba ta tsayawa wuri ɗaya duk wanda yake kula da yanayin duniya ma ya sani ko lokacin da za ka ga rana tana haskawa ta ɓangaren kaza ta ɓangare kaza to a nan in aka ce rabbul mashiriki wal magribi ubangijin mahudar rana ana nufin gabar ɗin gaba ɗayanta kawai wal magribi mafaɗar rana ana nufin yamma gaba ɗaya in aka ce kuma rabbul mashrikai ne wa rabbul magribai ne kama anan guda biyu ana nufin kaman kusurwa kusurwan ɓangaren hagu da ɓangaren dama ko ɓangaren kudu da ɓangaren arewa dama ta nan take caccanjawa in kuma aka ce rabbul mashariki wal magaribi inna laqadirun ana nufin yawon da take daga kudu kafin ta koma arewa sannan kuma daga arewa ta ƙara koma kudu duk bayan watanni rana tana canzawa to a takaice dai ubangiji shike sarrafa wannan shike tsara wannan shine ubangijin ranan kuma shine ubangijin wannan caccanja wurin zama da rana take ina fata an gane sai Allah ya ce in ka kalli abun kuma shine duk yadda ɗan adam ya kai ga ci gaba ba zai iya canja wannan abun ba babu wani ilimi na zamani wani technology ko su scientist da za su ce a yanzu suna so su mai da tsarin rana lokaci kaza ba zai yi ba yanzu misali an yi hasashen cewar za a samu rashin lafiyan rana solar eclipse kusuf ranar talata kuna da labari ko wata zai rashin a rana za ta yi rashin lafiya ranar talata shi yasa suka ce ba yanda za a yi ma a ga wata ranar ranar litinin sorry ran litinin ran da muka yi azumi 29 monday kenan ko to a ranar suka ce ba yanda za a ga wata suka ce dan a ranar watan mahar a ranar ma za ta yi rashin lafiya to rashin lafiyan kuma wata ne zai shiga cikin duniyan rana sai ya zamo ya rufe ta to gaba ɗaya sun jeru haka to watan ba za a iya gani shi ba dama abin da ke sa a ga wata shine zamto ya saba wa rana ko da da wannan dan rawudin wata da kuke gani a ya fita ne daga duniyar rana dan fitan da ya kaɗan da ranar ta haska sai gan shi yayi shati wato ilimi ne idan ana nuna maka abun za ka yi mamaki ka san Allah abun tsoro ne to za a samu kusuf na rana a ranar monday amma ƙasashen gabar ɗin duniya tun daga su indiya pakistan har ka zo saudi arabia har mu nan ba za mu ga wannan abun ba ina fata an gane amma waɗanda suke yammacin duniya kamar su canada su mexico su america su za su gani saboda a lokacin can rana ba ta faɗi ba a lokacin da za a samu conjection tsakanin wata da rana to mu nan a wurin mu ranar kamar ta faɗi bi ma'ana ta ɓuya a can kuma su ranar ba ta ɓuya ba ina fata kun fahimci abun dan yanzu a duniya a wani gun kamar cikin dare suke a wani gun kuma dare yayi yanzu adal misali idan ka ɗauki kaman irin hawaii yanzu muna karfe kama a ce goma da rabi a cikin goma da rabi in ka cire goma sha ɗaya saura nawa kaga karfe ɗayan dare kenan sorry karfe karfe ɗayan dare exactly sai za ka yi baya karfe sha ɗayan dare nake so na ci to yanzu su can suna wajen karfe tsakiyar dare ne sannan su kuma irin su china su india rana ta kusa faduwa to haka ranar take yawo a lokacin da ta faɗi a nan a can kuma suna ganin ta ko a nan a najeriya ana bamu misali a wurin wani karatu a lokacin da rana ta faɗi a gombe a lagos kuma ranar ba ta faɗi ba lokacin da muke sallan magariba a nan mun sha ruwa har ana magariba har a fito har ku fara cin abinci lagos ba a kira sallan magariba ba dan ga ranar nan suna ganin ta kun gane wannan abin da kyau to rana ba wai faduwa take duk duniya ba a ganin ta ba in ta buya a nan can suna ganin ta haka take ta tafiya saboda zaga duniyan take ala'ayi halin dai ko kuma duniyan ke zaga rana to Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan marajal bahraini Allah ya gudanar da ko ya tafiyar da koguna guda biyu ko tekuna guda biyu yaltaqiyani suna haduwa da juna amma bainahuma barzakhun a tsakanin su akwai wani shamaki la yabgiyan ba sa ainihin ƙetare juna ma'ana wannan maganar shine akwai ruwa da suke a nan a duniya suna tafiya haka a jere amma ɗaya baya shiga cikin ɗaya ba san ko kun taɓa jin wannan labarin ba kuma abu ne da za ka je ka ga ga ruwan fa suna tafiya kuma kowanne test ɗin shi ma daban da wannan an gane ko idan ka ibi wannan ka sa a baki sai ka ji kamar gishiri kamar da ruwan teku yake ka san ruwan teku gishiri yake da shi ɗaya kuma in ka iba ka ji ruwa ne mai daɗi to haka suke tafiya tare amma ɗaya ba zai shiga cikin ɗaya ba inda za ka ebo wannan ka zuba a nan zai dawo wato wannan yana nuna maka tsantsar ikon Allah ruwa ne fa babu gini a tsakanin su babu komai suna tafiya tare amma ba yanda za a ko su haɗu za ma ka iya ganewa wannan ruwan daban ne da wannan kuma a tare suke tafiya to shine Allah ce marajal baharaini Allah ya turo albaharain koguna guda biyu ko tekuna guda biyu yalta kiyani gashi fa suna haɗuwa amma kuma bainahuma barzakhun a tsakaninsu akwai wani shamaki la ya bagiya wanda ba sa ƙetare juna wannan akwai ikon Allah cikin wannan abu hatta in ka kalli ruwan teku yanda yake hauka in ka je ka tsaya a bakin teku za ka ce Allah abun tsoro ne ba abun da ya rike teku in ba ikon Allah ba kuma girman wannan tekun ya fi girman inda muke rayuwa ina fata an gane ƙasa inda yake babu ruwa in ka kwatanta shi da inda ruwa yake a duniya bai fi talatin cikin ɗari ba kashi saba'in gaba ɗaya ruwa ne a duniya to yadda teku yake ya taso da ƙarfi ya koma haka yake kowane lokaci sai ka ga ya taho a guje sai ga kuma ya sake a koma tun da allah halarci teku haka yake ta kaga in ba allah ba wa zai iya rike wannan abin dan idan teku ya balle ba abin da zai iya tare shi to allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa kai mutum da aljan sai Allah ya ce ya khruj minhum al-lu'lu wal marjan su waɗannan tekuna guda biyu ya khruj minhum al-lu'lu wal marjan da lu'lu da murjani suna fitowa ne daga cikin waɗannan tekuna guda biyu kuma dama su a cikin ruwa ake samu su ina fata an gane duk yana cikin ni'iman da Allah ya mana yake ta lissafa mana na san murjani da kun san shi amma lu'lu'ule galibi mutane ba san shi ba an gane ko ka taba ganin lu'lu mala ismail idan ka shiga cikin kamar manyan jiragen ruwa kamar waɗanda ake yawo da masu tourism wani lokaci suna bi da ku ta inda za ku ga wannan abin in kuna yawo a kan ruwa za ka gan shi a can ƙasan teku wani abu ne mai bala'in kyau to ana shiga ƙasan tekun a ebo shi yana da bala'in tsada kuma to wannan allu'uluwar murjani din Allah ya ce dukka ya azzuba su a cikin teku don amfanin dan adam ina fata babu wanda ya zuba shi ba wani wanda zai ce ai mu muka zuba lu'ulu a cikin ruwa ko mu muka zuba murjani a cikin teku da ake ebowa Allah ne zuba su don amfanin dan adam Allah ya ce wannan ni'ima ce da ya mana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya kai mutum da aljanna idan kuka dubi arzikin da ke karkashin ƙasa da wanda ke cikin ruwa yana da abun mamaki inda face ɗan adam shi ke sarrafa wannan abun da ba za a same shi ba yanzu ka ɗauki man fetur saboda mamaki irin na Allah sai ya zuba man fetur kusan galibin sha ƙasashen musulmai a saudi arabia da iraki da bahrain da kuwait da dubai da qatar da waye kusan duk arzikin man duniya galibi yana wurin kuma sai Allah zaɓi saudi arabia ita ce jagora na ƙasan na musulmai saboda anan makka da madina take nan ne alƙibla to ta fi kowa yawan mai a duniya ina fata an gane to ko saboda maman da Allah ba su sai an nemi an yi harka da su to inda a ce ƙasa ce ta talauci aikin hajjin nan mala sai wani ikon Allah saboda sai sun nemi taimako to a garin neman taimakon za a samu su sharuɗa ina fata an gane in ka kalli kasashen da suke bada taimako na turawa za su ba ku taimakon amma kuma akwai sharuɗa ko da a ƙarƙashin ƙasa ne sai an sa muku wani wani sharri misali to sai Allah ya ba su arzikin da ba sa neman taimakon kowa duk wanda ya ji aikin hajji ko umra sai ya jinjina musu za ka ce kai mutanen nan suna ƙoƙari Allah ƙara mana albarka gaba ɗaya sai Allah ya ce ni
السماوات في البحر كالأعلام فبأي آلاء
walahul jawaril munsha'at walahu na Allah ne shi kadai al jawaril munsha'atu manya manyan jiragen ruwa waɗanda aka kakkafa su fil bahri akan teku na ba ku misali kwanaki yadda jirgin ruwa manya manya suke kaman kago kaga tirela guda ɗaya idan ta shigo layi sai ta cika muku layi haka ne ko ba haka ba tirela kwaya ɗaya ce ka wannan sun ci tare mana hanya a unguwa to za ka samu jirgin ruwa guda ɗaya da zai ɗauko shinkafan da tirela dubu ne za su yi ba ban gane ko kun gane ba jirgin ruwa guda ɗaya zai ɗauko shinkafa wanda tirela dubu ne za su dinga jigila kafin a gama kwashewa kun ga girman masallacin nan yadda yake to kaman wani ɓangare na wani store a cikin jirgin ruwa duk waɗannan manyan so da kuke gani kaga tirela ta shiga cikin sto ta zaga ta fito an mata lodi to haka za ta shiga cikin jirgin ruwa ta fito ka gwada tambayan waɗanda ka san su a lagos misali suna aiki a bakin ruwa za su gaya maka wannan abu ba wani abu ne da sai an je wata duniya ba duk wanda yake bakin a ya suna shi port ina fata an gane inda jiragen ruwa manya suke karawa a sauke kaya in an gaya maka girma wani jirgi wallahi sai ka dauka karya ne in ka tsaya a gaban shi sai ka zama kaman kiyashi yadda ka san kiyashi a gabanka haka za ka ga ka koma a gaban jirgin ruwa to Allah ce walahul jawaril munsha'atu manya manyan jiragen ruwa waɗanda aka kafa su a cikin teku kal a'lam kamar manya manyan duwatsu yadda za ka hango babban dutse kamar dutsen liji to haka Allah siffanta jiragen ruwa akan teku saboda girman da suke da shi dan a abin da bature ya tsara ko ya kera bai yi abin da ya kai jirgin ruwa girma ba ina fata an gane yanzu ko jirgin sama in ka kalle shi dan karami in ka shiga cikin shi a kake ganin shi musamman ka shiga babban jirgi zai ibi kama alhazai 700 misali irin 747 sannan kuma kalli kayansu da za a ebo in sun dawo daga aikin hajji a dinga fito da jikukkuna a loda a tirela amma an zuba su a ciki ya tashi sama da su ba za a ga wani alamun wai ya ji nauyi ba ina fata an gane kaga kai tafiya a cikin jirgin sama mai nisa kai zaga kai yawo kuma duk kuna sama kuna tafiya in ba Allah ba wai zai rike wannan abu to haka su ma jiragen ruwa duk wannan tirelolin da za a jibga kuma yana kan ruwan ba zai nutse ba akwai lokacin da muka shiga wani wuri a port a lagos waɗannan tirelolin dangote da kuke gani an yi odansu an kawo wallahi iya kallon ka gaba ɗaya su ne yadda ka san ka je kasuwan tudun hatsi ka ga buhuna ga sunan iyakar har tireloli suke wa duka wannan daga cikin jirgin ruwa aka fito da su sababbi dal a leda ba su ma fara aiki ba to shine allah ke cewa kal a'lam suna kan ruwa yadda ka san duwatsu Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa kai mutum da aljan sai Allah ya ce ni kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce kullu fa bi ayyi ala fa bi ayyi ala
Allah ce kullu man alaiha duk wanda ke kan wannan ƙasan kun ga ce wal arda wada'aha lil anam an sake dawa kuma maganan ƙasa kullu man alaiha duk wanda ke kan doron ƙasan nan doron duniya fanin mai karewa ne wata ran babu shi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci yanzu a yanzu nan da muke magana nan da shekara ɗari duk wanda ke masallacin nan babu shi duk wanda ke masallacin nan ina fata an gane ga kowa ya koma ga Allah duk bayan shekara ɗari kama ana sake mutanen duniya ne duk bayan shekara ɗari yanzu ka ɗauki 1960 akwai waɗanda suka je su ingila a 1958 mutum hamsin da shida su suka yi sanin agreement tsakaninmu da birtaniya na za a ba mu yanci ina fata an gane mutum hamsin da shida ne kamar su ne suka aka yarjejeniyan birtaniya ta yadda bayan shekara biyu za a yaye najeriya a bata yanci to yanzu a cikin mutum hamsin da shidan nan babu ko ɗaya da yake rayu duk sun koma ga allah ina fata an gane kai kar ma ka tafi da nisa ka ɗauki mulkin shagari a da yawa nan sosa mulkin shagari duk ga iyayenmu da ke cikin wurin nan waɗanda suke gwamnoni a lokacin shagari bai fi ɗaya ko biyu bane suka rage duk sun mutu ina fata an gane kowa ya koma ga Allah a arewa ban san kowa ko wanda ya rage ba muhammad gwani ko yana raye ban sani ba wanda ya gwamnan borno ya rasu ko yana jin arewa kusan sun kare kenan babu dama shi ne wanda ya ɗanyi tsawon rai shi da abubakar rimi balarabe musa jazakallahu khairan shi ne las mutum da ya rage balarabe musa gwamnan kaduna tsohuwar jihar kaduna kaga shi ma ya rasu ta yana ga a kudu ne kawai ake da jan uwabudu kamar ina ji shi yana nan bai mutu ba to kaga waɗanda suka yi wa shagari gwamnoni da shagarin da mataimakin shi da ministocin shi da gwamnonin shi da wane ne gaba ɗaya an ƙare ban gane ko kun gane maganan ba to haka wata ran za a ce duk wanda aka yi mulkin jagaba da su an ja gaba da su suna kabari ina fata an gane gaba ɗaya sun koma ga Allah subhanahu wata'ala sun yabi roman demokaraɗiyya kullum man alaiha fan duk wanda ke kan doron duniyar nan su ya koma ga Allah wa ya baka wajhu rabbika abinda zai saura abinda zai wanzu shine zatin ubangijinka zul jalali ma'abocin girma wal ikram da karamci Allah sai wa kansa kirari yace duk wanda ke bayan ƙasa sai ya mutu mutum ne aljanne dabba ne kowa menene shi ba abin da zai rage sai ubangiji subhanahu wataala ma'abocin girma ma'abocin karamci wanda ya cancanci a girmama shi kamar yadda shi ma yake girmama mu mu ainihin karamta shi yadda ke karamta mu yadda ke mana karamci kuma mu masa karamci ta hanyar bauta masa ba tare da mun masa shirka ba to idan aka ce kullu man alaiha fan duk wanda ke kan ƙasa sai ya mutu to wannan ke nuna maka mutuwa ba ka guduwa mata duk wanda ce zai gudu mutuwa to ya bata kan shi lokaci ina fata an gane ke sa Allah ce kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ai mutuwar da kuke guduwa mata za ku haɗu da ita za ta haɗu da ku kamar misali kai ne aka ce da kai ai akwai wani zai kama ka yana neman ka sai ka ce to bari na bar gari na gudu sai kai hanyar tumfure hanyar bauchi ashe shi kuma yana can baki welcome to gombe yana jiran ka to kama haka mutuwa take a lokacin da kake gudun ka rage mata aiki ne ma tana nan tana tsaye tana jira sai dai ka kawo kanka kawai shi yasa sai suka ce ka kalli duk abin da ya fi gudu ya fi saurin kashe mutum ina fata an gane kaga mota ta fi mashin gudu shi sa aka yi accident din mota an fi mutuwa akan na mashin haka jirgin sama ya fi mota gudu idan ya hatsari ya fi saurin kashe mutane to haka lokacin da kake guduwa mutuwa a lokacin kana kai kanka inda mutuwa take ne shi yasa na bada wani hadisi a wurin tafsirin mu na dare cewa annabi suleiman allah kara mishi salama da aminci alayhi salatu wassalam allah ya bashi mulki ya mulki mutane da aljanu da dabbobi da kowa ba wanda annabi suleiman baya magana da shi hatta kwari da suke yawo a ƙasa da tururuwa da cinnaka duk yana magana da su cinnaka ta cici mutum misali ya ji zafi ya mata nasiya ke cinnaka ki ji tsoron allah ki daina cizon mutane kuma ta daina allah ne ba shi wannan dama wata ran yana zaune a falon shi sai mala'ika ya kawo masa ziyara mala'ikan mutuwa malakul mauti wanda ake ce masa azra'ilu ko daga jin sunan ma abun tsoro azra'ilu to sai zo wurin annabi suleiman da ya zo a fada ana zaune ana hira me zai faru sai yana ta kallon wani mutum amma ya zaune a siffan mutum ba wanda ya san mala'ikan mutuwa ne sai shi annabi suleiman su sun ɗauka wani bako ne kawai ya zanto yana ta kallon wani mutum duk inda aka ana zaune a wuri wani bako ya zo kuma ya kura ma ido yana ta kallon ka zaka ce bakon na anya lafiya ko dai maye ne kan ko ba haka ba yana ta kallon mutumin nan da suka gama hira da annabi suleiman ya tashi ya tafi sai mutumin ke tambaya annabi suleiman ya ce wannan bakon naka da ya zo na ga yana ta kallo na ko lafiya tun da ya zo ni kaɗai yake kallo a cikin wannan fadan naka ya ce ai mala'ika mutuwa ne ya ce me ya ce mala'ika mutuwa ya ce to gaskiya garin nan zan bari ya kamata na bar garin nan kar ma ya ƙara dawowa ya gani tun da na ga yana ta kallo na to akwai matsala annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya ce to ina za ka gudu ya ce shi zai gudu ƙarshen duniya ta gaba to a lokacin ƙasan indiya tana cikin ƙarshen duniya ta gaba sai ya ce shi indiya ma zai gudu annabi suleiman kuma yana falastin nan inda ake fada da isra'ila da falastina waɗanda a nan ya rayu yana cikin wanda ya gina masallacin kudus ya sabunta gini shi to shi ne sai ya ce to zan sa iska ta ɗauke ka ta kai ka indiya saboda allah ya yassare mishi ainihin iska ta jiribi ruhan haisu asab duk inda yake so wale suleiman na riha asifatan ta jaribi amurhi ilal ardin lati baraka na fiha wa kunna bi kulli shan alim yadda ka san jirgin sama zai ɗauke ka ya kai ka wuri haka shi kuma iska take ɗaukar shi aka sa iska ta ɗauki wannan mutumin ta kai shi indiya iska ta dawo ta ce na kai shi indiya bayan wasu 'yan awanni ko mintuna sai ga mala'ikan mutuwa ya dawo ya dawo fada ya zo gai da annabi suleiman ya ce ina wannan mutumin da yake zaune a can wurin da nake ta kallon shi din nan ya ce ai baya na ai tun da ka tafi na ce masa mala'ikan mutuwa ne hankalin shi ya tashi ya ce da shi guduwa ma zai ya bar garin nan yana ina ina aka kai shi ya ce an kai shi indiya sai ce Allahu Akbar in ji mala'ikan mutuwa ya ce Allah ne ya turo ne in ɗauki ran shi kuma Allah ya ce min zan same shi a indiya to akan hanya ta ta zuwa indiya sai na ratse da kai mu gaisa kafin mintuna su cika kuma sai na zo na ganshi a nan a zaune a ƙasan falastinu ni kuma Allah ce ka je indiya ka ɗauko ran shi to da na zo kuma na ganshi a nan ina ta kallon shi ina ta kallon shi to da na je indiya kuma sai na same shi a can to sai dai tsamman ko dai wani ne mai kama da shi na ƙara dawowa in duba ban gane ko kun gane ba kaga Allah baya ƙarya kenan ya ce je ka indiya ka ɗauko min shi ya zo ya gan shi kuma a wata ƙasa yana ta mamaki bawan Allah aka ce mala'ika ne ce to zan gudu indiya ashe zai kai kan shi ne ina fata an gane to ita mutuwa baka guduwa mata wani ya ce wai maganin mutuwa fa kwaya ɗaya ne ka bauta wa Allah shi ke nan ba inda a ce akwai maganin mutuwa da barayin gwamnati da sun sha sai ta zalunta mu ina fata an gane amma Allah ya ce ba wanda ba zai mutu ba ba wanda ba zai tsufa ba ba wanda zai saura a ban ƙasa in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala saboda lokaci yau kuma juma'a ne ga karfe 11 saura minti ɗaya nan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa na so a ce mun gama suratul rahman gaba daya komanda na ba za ta ƙara su gobe ba hidayen za mu yi karatun aja a fassara an gane ko inda mun kai jibi ne da za mu ƙarisa amma kuma an ce gobe za a rufe haka ne ko ga komanda ga, ga su maman sadiya na? to ina ganin don mu karisa suran ko mu kai lahadi to Allah kai mu dare da lafiya Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait naga amma dai kaman kaman arama bai ji daɗi ba fa وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم